العظيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قلوب الأنصاري فريد داري على الإطلاق حاتم الأكمين أبو إسحاق الحاج إبراهيم نياز ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السلال يا أئمة الشيء اهتدي لنا بهذا المحذر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالسفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه alhamdulillah yau muna sha tara ga watan ramadana ko dubu biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya ta sai na maulana wa habibina wa shafi'ina malje'ina sai na maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfana da mu da san manzo Allah Allah ya soyanta da mu manzo Allah bijahi rasulihi muna karanta ishfa بتعريف حقوق المصطفى sanin manzala sanin darajar manzala sanin haƙƙin manzala sanin haƙƙin da ya kamata ka san annabi da shi sanin abin da ya kamata ka ta'allaki da shi kafin ka koma ga ubangijinka lafiya shine manzala tambayoyin da za maka a lahira za a yi maka tambaya ne akan manzala awwalan sai ka amsa mata ko nama ko ilfaja misali to abin da ake nema a cikin larabci ana neman abubuwa guda nawa luga akwai nata nahau akwai nata a cikin ka'ida ɗaya ƙala mata jalasa ilkaja'a ko zahaba shariba waba'a nara sharafa akala da wamasu zalika akwai ka'idan luga akwai ka'idan akwai ka'idan nahawiyya wanda shi nahawu yana duba ƙarshen ne luga kuma yana tashi daga farko tsakiya a dumisar a duk kalma ga magan take barwa to qur'ani ma akwai wannan shi yana tafiya da ijazi tanzimi kalima duka saboda haka in an ɗauki alkur'ani yana da harafi dubu saba'in da bakwai da ɗari tara da talatin da hudu ko da arba'in da uku to in aka buge shi a kowane kalma zai koma dubu saba'in da bakwai da ɗari tara da arba'in da uku so a kowane kalma ɗaya mu'ujizar annabi muhammadu ne kowane kalma ɗaya yana buga shi so uku ne ko ya buga shi so hudu a kowane kalma saboda haka barahinuhu la tanqami mu'jizar manzala sallallahu alaihi wasallam dalili akan mu'jizar manzala la tanqami shine abubuwan da ba zai tsaya ba shine wuju na adadin da ake karratan ba da karratin kenan ثم وجوه وجوه الإيجاد الأخرى التي ذكرناها توجب التبعيد هذا في حق القرآن وأنا حق القرآن كنا فلا يكاد يأخذ العبد مؤجزاته إن كتير نوع مؤجزة من ذا الله فلا يكاد بذاك إيا كلمة عدد لا ولا يهوي الحسر براهنه الحسر لا يهوي براهنه na yan kasuwa me yake kara ne eh a to gyara nan barahin hula ta kazi wani batu na yan kasuwa barahin hula ta kazi wani batu wannan yana cikin shirina ne don ranar cinikin da ka fara yi da safi kudin ka rike shi da karanta so bakwai za ka ga albarkar kasuwanci insha Allah barahin hula tan abu wani batu iyakansa ka tofa kudin da ka fara ciniki so bakwai kai kana tarbiyya kana tunanin ka tofa kudin kasuwa ko barahinuhu la tanqadi wa hibatuhu iyanan kafa bakwai amma cinikin farko shi yake tofawa ka ajiye ka ga abin da Allah ya sirrun mujarrabun sirrun ban ce sai kun ba ko yi min salatul fati yawa kar mutum ce ba ni ko a ina ka ji ka yi ka yi min salatul fati ya ishe ni ka rike kuɗinka ni ka ba ni salatul fati eh na karba a madadin sadaka domin sirri kilishin kura ne in ba a saya ba sai ta cinye kayanta yawwa in ba a so rike kayana eh wato shi kenan sumala ahadisul walidat sannan hadisai alwaridati wanda suka zo wal ahbaru sadirat akwai labarai sadirai wanda suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama fi hadil abu a wannan kofofi wa ma dalla ala amrihi wa min ma dalla ala amrihi yana daga cikin abin da ya nuni akan horonsa min ma asharna ila jumalihi abin da muka nuni zuwa ga jumlansa tabligu nahawu min haza ta isa wajen katarnin min haza alwaje ustani wudul mu'jizati bayyana mu'jizan manzala bayyana mu'jizatu rusuli domin mu'ujizojin annabawa kanar bi kadari himami ahali zamani kowa ana masa mu'ujiza ne gwargwadon irin karfin mutanen zamanin kowane annabi mu'ujizarsa gwargwadon irin karfin mutanen zamaninsa ne wa bi hasab al-fanni alladhi sama fihi qarni da kuma wani irin fanni ne bayyana a wannan lokacin wani irin fanni ne ake gwadawa a wannan lokacin wanda a lokacin annabin zamanin kuma ake ba shi irin mu'ujiza zai daidai da mutanen saboda ya karya su da irin ilimin su falama kana zamani musa ga ya ci ilimin ahalihi a sihir lokacin da mutanen annabi musa suna ji da ƙarfi da sihiri sihiri na yahudanci yana da ƙarfi a duniya sihiri na yahudanci yana da ƙarfi a duniya ƙwarai da gaske sihiri kala-kala ne amma na yahudawa daban yake a cikin sihiri buisa ilai musa da mu'ujizati sai aka turo annabi musa cikinsu da mu'ujiza tusbiha ma yadda una qudratum alayhi yayi kama da abin da suke gwada irin sihirinsu da shi faja'ahum minha ya zo musu da ma haraka adatahum abin da ya keta al'adarsu walam yakun fi qudratihim wanda su ba su iya ba wa afsala sihirahum ya bata sihirinsu kamar yadda kuka sani anan Musa alaihi salatu wassalam ya gigita fir'auna da ya gigita fir'auna fir'auna saboda sandan annabi musa annabi musa in ya saki sandan tana zama su ubanin muzin macijiya a fili tana zama macijiya a fili shi kuma fir'auna sai ce to tun da haka ne ya taro masu sihirai dubbai aka taro masu sihiri duk masu sihiri su zo gidan fir'auna kowa ya nuna nasa za a gwada wani abu sai suka ce to menene namu sai ce in kun ci nasara kun kuna daga cikin mukarrabai wato kuna kusa da ni wato shi fir'auna kenan shi kenan sai ce to wane ne zai fara annabi Musa ga shi ga su ce aka zaɓa a cikin wanda aka zaɓa an zaɓi mutane daban-daban daban-daban sai da aka zaɓi saba'in wanda suke ƙwararru ne na sihiri wanda lokacin da suka yi sihirinsu sun suka jefa igiyansu ko suka jefa sandansu sama gaba ɗaya sai ta zamo daji sai a ga dabbobin daji a ciki giwa da sauransu da komai da komai a sama annabi musa yana tsaye lokacin da suka jefa nasu allah ya ce annabi musa annabi musa ya tambaye ya ce to shikenan kun yi naku to ni kuma ganawa allah ya ce sake sandarka da ya jefa sandarsa sai ta zama macijiya da ta zama macijiya sai ta haɗe dajin da baki ɗaya da abin da ke cikin dajin tana dawowa sai riƙe ta to sharaɗi in sihiri ne za ta yi ciki tana dawowa sai ta zamo sanda yadda take asalinta ba komai wannan ya suka ce amanna da rabbi musa wa haruna mun ba da gaskiya da ubangijin musa da haruna sai ta za ku yi ku ba da gaskiya da ubangijin musa da haruna kabla na azana lakum tun ban ce ku yi ba to wallahi lau qatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa lau sallibannakum ajma'in wallahi zan walakanta ku zan yayyanke hannayenku da kafafuwanku sannan kuma zan tsitsire ku a tsire haka za ku mutu suka ce sun yi imani ya aikata abin da zai aikata amma su ba za su kauce gabarin bin annabi musa ba wannan kaga a ajazahum ya gajiyar da su ya nuna abubuwan da ke ciki annabi musa kenan waka dalika zaman isa alaihissalam zamanin annabi isa a gana ma'akana a tibbu abin da ya kasance a zamaninsu shine ɗibbu doktanci wancan zamanin annai musa kenan kaga annai musa ya gajiyar da su to zamanin annabi isa shi kuma yaya lamarinsa ya yi zamanin annabi isa ɗibbu ne wa fara ma kana ahalahu shine mafi yawa abin da mutanensu suke aikatawa fa ja'ahum amrun la yaqdiruna alayhi shi ma ya zo da abin da ba za su iya ba wa ta malam ya ta sibu min iyayar mauta ya zo da abin da ba sa zatansa yana rayar da mutacce ya ce ya taso daga cikin kabari ya taso wa ibrahim al-akmahi in ya shafa idon makaho zai warke wal abrasi idan mutum yana da kuturta irin na baras mai kumbura in ya shafa shi zai warke duna mu'alajatin wala ibin ba sai ya bashi wani abu ya sha ba ba kuma sai ya masa jinya ba kawai warke da izinin Allah eh shikenan ya warke kenan da izinin Allah wa hadha sa'irul wa haka ba sa'irul mu'jizatil anbiya wayannan mu'jizozin haka suke to amma sauran annabawa kowa da irin nasa mu'jizar yadda ya nuna wa mutanen su suka imani da shi suma yana lata ala sannan sai ubangiji ya turo da ba'asa madar sallallahu alaihi wasallama ya turo da mandala sallallahu alaihi wasallama wa jumlatul ma'arif al-arab abun jumlan mafi sanin larabawa wa ulumiha da ilimanta arba'atun abu hudu ne su kuma a zamanin su su larabawan da aka turo mandala na farko akwai albalagatu balaga wa shiru akwai waka wal khabaru akwai labarin abubuwan da suka wuce wal kahana kuma akwai bokantaka wannan zamanin da aka turo manzo Allah wayannan su ne suke cin duniyar su da tsinke wayannan ba masu balaga ilimin balaga sannan shi'r waka sannan ahbar sannan kuma bokaye fa unzila alaihi alquran sai aka saukar manzo Allah da alqur'ani alharikun lihadiyar arba'a shi kuma zo ke kawai nan guda hudu gabaki daya fusulin min alfasahati aka yi yanki yanki na daga fasaha in qur'ani ya zo ce wannan ri'ati gardan wannan shi'ati nashdan wasabihati sabhan misali kaman wazariyati zarwan haka in aka zo ana wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha ha ha ha ha ha ko da ku iya kawowa da gwanintan ku kaman haka ba waka ba ba wannan ya zama akwai abin da ake kira jinasi tani akwai jinasi gairi tani akwai abubuwan da ake amfani da shi haka ilimin balaga to wayannan abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawo alqur'ani ya wuce wannan fasahar su wal ijazi in aka ce ijazi gajiyar da kalma ce gajeruwa wanda ta ɗauki abubuwa mai yawa amma ga sanan ta isar ta isa a ɗauki komi da komi da ita sannan akwai balagatul harijatu anil namati akwai balaga wanda ta fita daga barin usulubi irin tasu na maganar su wa min nazil garibi akwai kuma irin tsari baki wal usulubil ajibi da usulubi na mamaki allazi la yahtadu fi manzumi ila tsarihi su ba su san irin wannan tsarin ba manzo Allah ya zo da shi wala alimu fi asaidil awazin al manhaja su a cikin mizanin su na usulubin su san wannan ba wani al daga cikin labari an kawaini daga cikin kauni wala hawadis abubuwan da ya faru wal asrar da sirrori wal muhabba'at oyayyun abubuwa wal dama'iri su yi dungu na dabiri manzo Allah ya zo gaba ki ɗaya bugu ɗaya fashe su fatujadu alama kanat sai aka same ta kamar yadda take in manzo Allah ya kawo abu sai ce in sun faɗi kaza ya ce ai kaza kuke nufi kaza kuke wa ya tariful muhabbaru anha yana wa ya tarifu almuhabbaru anha yana itirafi da abin da yake ba da labari a kansa shine bisi hatta zalika ingancin wannan wasirki da gaskiyarsa wayan kana a adal adu ko da yake su mafi gaban suna gaba na isa matuka amma sun yarda annabi akan gaskiya yake fa tsallar kahana manzala sai bata bukancin su allati tusdaqu marratan wanda wani lokaci yana zuwa musu da gaskiya wata ku zuba ashara ya zo da gaskiya daya ƙarya goma suma tusha min asaliha aka ciro ta daga tushenta bi rajami shuhudi da wannan tun da aka haifi manzo Allah aka yursala alaihi shihabun min nar wannan aka ciro su wa rasulin nujumi aka tsayar da taurari kuma gurin da suke waje wani labari an kurunin sarifa ya zo cikin labari daga kurun karnoni a sarifatun mazi kenan wa an bawul anbiya manzo Allah ne ga basu labarin annabawa wani umul ba'ida da al'umma alba'ida wanda suke nisa kamar su jastum su arabul ariba arabul ba'ida jastum isu wasu kabila ne wanda aka yi su masu nisa wanda da da wani ya sani manzo Allah ya dinga faɗa musu wani kaza shine shugaban su a lokaci kaza a cikin jasum kaza a cikin isu kaza arabul arabul ba'ida wane ne arabul ariba arabul arabul ba'ida arabul ariba arabul musta'araba haka manzo Allah ya dinga ba su labari wal hawadisul madiya da abubuwan da suka suka faru wanda suka wuce ma ya ajizu min tafarragi li hadal ilm wanda yake gajiyarwa daga far daga karewa ga wannan ilimi an ba biya ala wujuhi lati basatnaha a fuskar nan kushin fadata wa bayyana lil mu'jiza fiha ya bayyana mu'jiza a ciki kuma bakiyatu hadhihi al mu'jizati sannan bakiyar hadhihi al mu'jizatu al jami'atu li hadhihi al wujuhi wato mu'ujiza wanda ta haɗe wannan fuskoki ila fusulin ukra zuwa wani fasali daban allati zakarna wanda muka ambace ta fi mu'ujizatil qur'ani a cikin mu'ujizojin alqur'ani sabitatan ila yawmil qiyamati yana da wama tashi kiyama dukkan annabawa daga annabin ya rasu mu'ujiza ta kare kowane annabi in ya kare maganan jefa sanda zamanin annabi Musa ya sa hannu a hammata ya fito bai ba ulin nadirina wa ma cewa zalika yayi kaza yayi kaza hisatu ayatin da yazo da shi yana komawa ga Allah an kare annabi Isa Ibrahim al-Akmali Iliya al-Mauta da duk abin da zai iya yi yana tafiya ya kare amma na manzon Allah bai kare ba ila yawmil qiyamati yana to a ina abin yake bayyana yana bayyana a jikin almajira shi ne ke mazaunin karama duk wani mu'ujiza na annabi yana bayyana a wajen karama a wajen almajiran manzan Allah yana bayyana a matsayin almajirai a wajen manzan Allah kamar yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya hau dutsen uhudu dutsen uhudu ya yi rawa manzo Allah ya ce uskun ayyuhal jabal alam tadri fawqaka nabiyyun wa wa siddiqun wa shahidaini ka natsu ga wannan dutse baka san cewa saman ka annabi ne ba da siddiqi da kuma shahidai zamanin sai na umaru ya hau kan jabalu uhudin ya girgiza ya dake shi da sandansa yace uskun ayyuhal jabali alam adil fawqaka ban yi adalci a kanka bane yana su wancan bai zama wannan ba ya zama ya zama ya zama ya zama a zamanin sayyidina umar bin al-khattabi nil misra kogin misra ba ta kawo ruwa sai an yanka budurwa an jefa ta cikin ruwan amru bin asi shine gwamna a masar da ya je sai aka ce gani da misar da abin ake yake a bara bai wannan ba sai ya tura wa na umar bin al sai ya rubuta wasiƙa ya turo a karanta wa kogin ce min umar bin al ila naili misra daga umar dan haɗari zuwa kogin misra in kunci ta jari bi amrillahi fajari in dai Allah ne yake gudanar da ke to ki ci gaba in kuma ke ce sai an miki wani abu a zamanin mu ba za yi ba tun da ta kawo hadari ba ta sake ɗaukewa ba wannan kaga aikin mu'ujiza ne zamo karama saboda haka suna nan da yawa ala abab a hannu bayan Allah Allah ka bamu. bayyanatul hujja li kulli ummatin tati bayanin hujjoji akan kowace al'umma mun bayyana ta zo la yahfa wujuhu zalika ala man nazara fihi babu wanda in ya duba ya ga abin da muka faɗa zai ce ba haka ba wata amma ka duba za ka ga wujuhul ijazi yadda ya gajiyar da zamani ila ma habar bihi min al-ghuyuri har manzo Allah yazo yana ba da labari abin da ya buya ala haji sabili ta wannan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin gaibobi ba gaibi ba gaibobi ba gaibi ba gaibobi ba gaibi ba manzala ya ba da labari domin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin ma kana ya ba da labarin ma ya kono duk duniya ba wanda ya ba da labarin da annabi ya bayar ma kana wa ma ya kono in ka so ka ce ilmul awwali wal akhir in ka so manzo Allah ya ba da labarin al'ummomin da suka gabata ya ba da kuma labarin al'ummomin da za su zo sannan ya ba da labarin yadda za a tarar da barzahi ya ba da labarin in an tashi a barzahi za a zo taron tashin kiyama ya faɗi yadda taron zai kasance ya ba da labari taron tashin kiyama ma za a yi sau ɗari da ishirin ne sau tamanin nashi ne ishirin arba'in shi ne sauran al'umma ya ba da labarin abin da zai faru a wajen taron da wani da wani da wani da wani da wani za su zo ya ba da labarin wanda za su zauna a ƙarƙashin inuwan al'arshi ranar tashin kiyama sahu kaza ne ga sunan ga kujerunsu ga kujerunsu ga kujerunsu ya ba da labarin yadda tashin za a zo da jahannama filin tashin kiyama da mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in suna riƙe da linzamin jahannaman za ta yi watsi da su ta yi gaban al'umma manzo Allah ya zo ya tsare ta ta kwantar da kai dole a gaban annabi ya kama ta ishi kadai ya je daure ta a gindin al'arshi dan kar ta fi kar ta gigi ta al'ummarsa tukuna a dawo ya ce to a ci gaba ya ba da labarin bayan in an gama wannan dan aljanna ya shiga aljanna dan wuta ya shiga wuta ya yi damkan da ya ya faɗa abin da yake so ya ce ga yadda za ya tsallake siratin ya ba da labarin in an tsallake siratin kuma ga yadda mutane za su je gidajensu ya ba da labarin bayan an je gidan ana son a haɗu kuma ga gun da za a zo a haɗu ya ba da labarin bayan haka in kana son ku yi mu'amala kai da shi ga yadda za ku yi ku haɗu manzala shi kadai ne faɗa manzala shi kadai ne faɗa ka duk duniya ba wanda ya faɗa kun ko a cikin annabawa kaga in ka san annabi kenan ya kamata ko ka sallama ko kar ka sallama shi kadai ne in kuma kana jin akwai wanda za ka kawo ka kawo kaga babu babu babu babu ila yau da ma'adi babu sai na rasulullahi shine haka ila ma habara bi min al-guyudi manzo Allah ya ba da labarin kafin ya tafi ya tsaya ya faɗa ya ce kai har sunan wanda ƙarshen daga shi an kulle wuta sai da manzo Allah ya faɗa yace sunan shi Hannabi yace daga kansa ba za ta ki cire wanda daga cikin wuta ba sunansa Hannabi kabilarsa Banu Juhail in ji manzo Allah eh Hannabi kabilansa banu juhaimu ya ce shi ne aka cire shi daga cikin wuta to shi kenan da suna da kabila annabi ya san gaibi ko bai sani ba to wawaye sun ce wai ba wai ba ya sani bane an sanar da shi ne to da aka sanar da shi din ya sani ba wanda ya sani sai shi shi yasa ya sani kenan ba wanda ya sani sai shi a bakinsa aka ji saboda haka ya sani ya sani dan bai faɗa abin da bai sani ba amma kuma ya faɗa wa duniya abin da bata sani ba manzo Allah kenan ya ɗauki ya tsaya ya yi huduba wannan ya zo a haddin tawatur idan mutum ya duba zadul muslimu na fi mattafaq alai bukhari wa muslim zai ga hadisai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai sama da goma sha wayannan hadisan gabaki ɗaya manzo Allah ya tsaya ya ce saluni ma dumtu fi maqami haza ku tambaye ni matukar ina nan zan faɗa muku duk abin da zai faru ka'inun wa ma yakunu daga nan zuwa tashin kiyama duk abin da kuke so ku tambaye ni zan faɗa muku shi wani yace a bare koyi don haka ne ni baba ina baba na yake yanzu sai yace babanka yana cikin wuta wanda kake kadartawa babanka ba babanka bane asalin ka kai dan zina ne wani kuma ya kara wajen umar bin al-khattabi wa jasta bai ne da rasul sai na umar ya zo durkusa durkusa jasta bai ne da rasul amantu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi muhammadu rasula ya rasulullah manzo Allah yana cewa saluni ku tambaye ni ku tambaye ni yace wallahi kun ga wannan ginin to ga aljannan na gani ga ta nan an buɗa duk mai shiga gashi nan na gani kuma duk sunan dan aljanna gashi nan anan a hannuna na dama la yuzadu wa la yunqas ba za a ƙara ba za a rage ba an gama ila yawmil qiyamati ya daga wannan hannu yace ga wutan ga ta nan ga ta nan yace wannan bainal jidar wannan ginin ga wutan gashi duk mai shiga gashi na ganin sa sunansa kuma yana wannan hannun la yuzadu wa la yunqas ba za a rage ba za a ƙara ba dan wutan kenan yace kai ko kuna son gaya muku duk wani mutum wanda za a yi shi in akwai ƙarƙashin sa in akwai mutane ɗari uku zai ta da fitina a duniya na san shi daga yau zuwa ran tashin kiyama na san shi na san sunan uwarsa na san sunan uban shi na san kabilarsa yaya Allah ya kiyaye shi ne jiya ya yake cewa akwai aiki ba aiki ne ke gaba mu ba mu dai mu faɗa wanda Allah yake son su da shirya su kama amma wayan da kake tunanin in za ka yi lugudan hadisi a ɗakinsu suna ganin za su yadda kai da su amma sun zuwa ga mutane ba su yadda ba saboda ta mata da su ji kunya a duniya gara su ji a lahira wannan shi shi ai kafirci ai kala-kala ne kafircin inadi ai shi ne mun san annabi gaskiya kake kawai ba za mu bi ka bane ai shi ne shi yasa wani mun san annabi gaskiya kake to ka bi mana to muna gani dai muna gani bai kai wanda yace mun san annabi gaskiya ne amma ba za mu bi ka bane ai ai yanzu an ce mu zauna lafiya tun da ba sa taba mu mu ma ai kun ji karatu mu shiru a je a haka amma wa in kuntum udnani eh waya yi sulhu ne ta ba sulhu mu zauna haka in an taba mu kawai ranar muna da kayan yaki a shiru za mu dawo muna cikin ruwa amma in an tare haka a je amma a yi wani sulhu na ta ba maganar sulhu domin ba su da amana ya ba su da amana abin da na gaya wa makatai kenan abokina na kano na ce karka sake jiki kana cewa kana ganin an haɗa kai wallahi ba su da amana akwai gurin da suke son su tsallaka ne suna tsallakawa kai kafiri ne ba su da amana ai Allah ya kiyaye muna da irin wannan sirrorin ulufun ba ulufun kuma billahi azim ba ɗaya na ƙarya ba kuma ɗaya na sharri muna sani tangaran muke ta ce ala basirati na hana wa man taba'ana wa subhanallahi wa ma na hana min al-mushrikin insha Allah Allah zai taimake mu da mu yi ta fama dai duk wanda ya ji in ya jawo shi mun haɗa ido ya to da kai ya yi zagin zuciya shi kenan iyakarsa kenan wannan yanzu kuma ai mun mutu sau uku ba ma neman yabo ba ma neman suka ba ya ba mu tsoro yabo kuma ba ya kai ko ina domin duk abin da aka faɗa an taɓa faɗa mu duk abin da mutum zai faɗa an taɓa faɗa saboda haka babu kawai mun yarda Allah shi ne kuma shi muke ma aiki kuma akan manzo Allah Allah ra'is wal aini ba mu ma fara ba insha Allah yadda muke kai akan haka muke kuma insha Allah ba za mu kauce ba albarkan sai ina rasulullah manzala ya san gayi ya fi ba manzala ba na rantse da Allah billahi al'azim almajiransa masu sani yaya aka yi salman yake cewa gadan alƙalah ahibba muhammadun wa sahaba gobe zan mutu gobe zan game da abokanan soyayya na muhammadun wa sahaba wanda suka riga ni dukkan su kuma suna karanta wannan baitin sun yarda sai na ba bakar su zai koma ga Allah ya cewa sai da aisha na ba ki kyautar muskin dabino ba ki karɓa ba ga shi yanzu ya zamo naku da yan uwanki mata biyu da yan uwanki maza biyu gado tata yar wata ne ɗaya mace asma'u ya ta a ga ɗaya nan na gani a ciki ga ta nan mace za ta zatul batsani ƙura hajariya kuma ya koma ga Allah aka yi mata Allah ya gaskata shi in ma bai sanin ba ya sani Allah ya gaskata shi kuma aka zo aka yi haka da Abdullahi Jabir Abdullahi baban Jabiru a Uhudu ya ce ka zo ka lura da ‘yan uwanka mata ina ganin gobe farkon fitan yakin nan ina ganin ina cikin tsawon farko kuma ina daga cikin wa'ana a wani katil ina daga cikin farko wanda za a fara kashewa amma ka kiyaye ka ji tausayin ɗan uwanka kai kaza kai kaza sai ga shi na tarihi wannan ba ba mu labarin gobe abin da zai faru a gidanka sai ya ce yana son yin kuka ta canza kuma in ya zo ba yadda zai karamin gaibi ma bai sani ba abin da zai ci ko saboda ga shi nan almajiran annabi ne kuma ya sauka ila ila Allah ka taimake mu fala yamuru asarin wala zamani babu wani asaru ko zamani da zai zo illa wai harfi sidqahu sai an gaskata annabi Muhammad babu wani zamani da zai zo sai an yi wani abu duk wannan abubuwan da yake faruwa kan gaba ki daya annabi ya faru in ba kuma cewa ana sa karatun alamar tashin kiyama wasu saboda tsoron tashin kiyama tun suna zuwa suna ji har suka kasa zuwa saboda suna kamar za su fada na alamomin tashin kiyama duk abubuwan da mai littafin ya faɗa ya sha bamban da abubuwan da ya faro daga kan corona zuwa yanzu mun fara karatun kafin corona kamar Allah ya ce ku karanta musu ga abin yana zuwa an ya kusa ana ana danja danja danja sai ga shi na an fara shiga ciki ajibun manzo Allah haba astaghfirullah ai wanda bai san shi ba bai san shi ba wa yadharu fi sidqi bi zuhuri muhabbarihi ala ma ahbara duk abin da ya bada labari sai kaga ya fito fa yaka jaddadu iman abin da ya kamata kawai ka tsara gyara imaninka ka tabbatar da annabi ya kai annabin ne wa yatazaharu al-burhan dalilai kuma suna bayyana fili wa laysa al-habaru kal iyan labari bayan daidai da wanda ya gani ido da ido wannan labari aka baka wannan kuma ka gani ne laysa labaru kal iyali kama kila walil mushahadati a cikin mushahada ziyaratin fil yaqini yana ƙara maka yaqini cikin iliminka wan nafsu ashaddu tumanina ila ainil yaqini ita kuma zuciya ta fi natsuwa ta ga abu kuru-kuru akwai ilimin yaqini akwai haqqul yaqini akwai ainul yaqini sai duk tana tana son ta ga ainihin yaqini min ha ila ilmu yaqini ko wa inna wa in kana kulli indaha haqqan tare da ko ne gaskiya ne wa sayyidul mu'jizatir rasul sauran mu'jizozin annabawa in qarabat min qirabihim in ba sa nan babu mu'jiza wa udimat bi adami zawatiha in ba sa nan zatin abin shi ma ya tafi wa mu'jizatil ladina la tadidu mu'jizar annabi Muhammadu la tajidu la la tajidu ba ta karewa wa la tanqati ba ta yankewa wa ayatuhu ayoyinsa ta tajaddadu tana maimaituwa ne wala kalmar hizu ba ta ba ta ba ta ragurgurewa a ce an nemi ta a rasa wani haza saboda haka ashara alayhi salam manzon Allah ya yi ishara bi qawlihi da fadinsa fi ma haddathana al-qadi ash-shahid abu ali haddathana al-qari abu al-walid haddathana abu dharr haddathana abu muhammad wa abu ishaq wa abu haytham قالوا حدثنا الكرابري حدثنا البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ليس عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أنبياء باب وإنس النبا ما من أنبياء نبي باب وني cikin annabawa illa awdiya min ayatin ma mislu amana alayhi al-bashar duk wani annabi inda an bashi mu'jiza to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shi وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوهاه الله إلي فارجو أني أكسرهم تبعا يوم القيامة إنما كان أبن لي كسر الذي أوتيت أن باني وحي أو أوهاه الله إلي الله يا يبن وحي زوى قليل فارجو أني أكسرهم تبعا ina ƙaunar in fi kowa majiya yau mai kiyama da ran tashin kiyama na faɗa muku da zo sau nawa ya tashin kiyama tamanin na annabi muhammadu tamanin na annabi muhammadu a tamanin din nan in ka leƙa ka leƙa ka leƙa insha Allah muna sahun gaba dai gaskiya ne gaskiya ne muna sahun gaba wallahi ya riga ya sa tunda muna son shi eh kuma son na gaske ba son bulbul ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bashi zai ceci mutane dubu saba'in ba hisabi ba uku ba Ukashis bin Mahsin ya ce ya Rasulullah ka sanya ni a cikin ce kana ciki ba ka roki Allah ba a'a saboda ya isa a fada ka sanya ni a ciki ya ce kana ciki sai aka ce kowane mutum ɗaya kuma daga cikinsu shi ma an ba shi zai ceci mutane dubu saba'in ba hisabi ba uku ba ka buga dubu saba'in sau dubu saba'in biliyan nawa za a samu wannan bangare ɗaya ne ba wannan bangare ɗaya ne wajen dubu saba'in akwai kuma yan harara wanda za a kalle su kawai eh su kuma daban su sannan bayan an yi hakan shi kuma manzon Allah mai gidan ya yi nashi mai gidan ya yi nashi wannan nasu ne ba na ban a'a nasu ne kawai ta ce to shi kenan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah yana neman me za a yi ne kake so ya Muhammad ya ce ina son ka bani ya ce to zan yi dan ɗaya zan sa su aljanna la ubani ban damu ba mashayagiya ne mazinata ne barayi ne yan fashi ne yan dutse ne waye ne na ci al'umma ka ne zan yi damka daya sai manzo Allah ya ce to ga abin da manzo Allah ya man kari kuma zai yi damka daya a cikin al'umma na zai shiga da su aljanna ba hisabi ba hukuma sai na ba baka ce a kara al'umma ka suna da yawa sai Allah ya ce to za a yi damka biyu damka irin na Allah ya ce to Allah ya ƙara dan ɗaya ɗaya za a shiga aljanna ba hisabi ba hukuma sai sai ya rasulullahi a ƙara sai sai na amure ta haba haba abubakar dan ɗaya ma nawa zai yi ba eh dan ɗaya ma nawa zai yi ba balle biyu sai sai bayan haka fa ya rasulullah sai sai bayan ka haka ko ka bani ne ceto bayan Allah ya haka a bar shi kuma ya ceto eh aka ce kuma an baka eh an baka to in ka shafa ka tafi shi yasa kai dai ba abu da wannan babin ne da yawa saboda kar shagala ta yawa eh ba abu da babin ne da yawa amma wani sahabin ni na ganin kaman ba wanda zai shiga wutan nan ba sosai ba za a shiga sosai ba amma mutum ya kama annabin ne amma in ka auna kullu salama min ahadikum sadaqatu tun tuɗe in kai an gafarta maka zunubin shekara ɗaya takalmin ka zo sawa bai yi daidai ba ya bata maka da an gafarta ba zunubin shekara ɗaya saboda kullu sulama duk gaban ka ɗaya ana gafarta ma zunubi shekara ɗaya ne in wani abu ya taɓa jikinka yudu an sa'ir rijasti bil huma wa sahar saboda haka an gafarta kashi ɗari uku da sittin ne a jikinka saboda haka an gafarta maka zunubi shekara ɗaya a tun kiɗe wani ya ɓata maka rai ya guntsuma ma bakin ciki in wani abu dame ka dai akan Allah da ne an gafarta ba zunubi shekara ɗaya sai ga an wanke ka kafin ka tafi lahira ba zan tafi da wannan babin ba shi ba zamanin aka tafi da wannan babin aka buɗa shi sosai akwai wanda ba sa sallah a jami'i sai ya mutu ya ce a yi shi zan ce ko za ka je ka da kuɗuna kafin ka tafi da yawa za ta fi lahiran da a kai amma mutum zai ji jiki wasa ne in yi yawa a cikin fadin Allah to ai komin lalacewan musulmi ya fi kafiri komin lalacewan musulmi ya fi kafiri to shakiyancin da aka shigar wa musulunci ne aka ɗauka sai mutum da kansa kuma yana nunawa saboda jahilci yana yaƙan manzan Allah da sunan ya fahimci addini wannan shine bala'i in aka bar mutum a ɗan tarihin salati tarihin salati ne haka da ɗan sauransu amma yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi ina ganin zai kai wallahi zai kai babu wani abu tsayayye fa kamar son annabi Muhammad domin shi ne ibada shi ne ibada in an gwada to duk sallan ka da baki daya in annabi bai sa hannu ba zai tafi ba azumin ka in annabi bai sa hannu ba zai tafi ba komi naka in sunansa ibadatan to sai annabi ya sa hannu akan abu sai kuma baka gane ba kana ganin cewa shi a baya yake ma akwai aiki Allah ya kiyaye amma gaskiya za ka الله تبقى مساعد هذا معنى الحديث عند بعضهم وهو الظاهر وسيء إن شاء الله وذهب غير واحد من العلماء ما لم يدري وسنك في في شاول هذا الحديث وظهور المعجزات نبينا عليه السلام sun bayyana mu'jizar mandala ila ma'anar al'akar min zuhuriha bi kauniha wahayan wa kalaman sun ce ai maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wahayin da yazo akan wannan hadisin ma min an da yayi nabi illa ufiya من الآيات ما مثل آمن عليه بشر سنتك وحي وكلام لا يمكن التحيل فيه بايا يواك أوكيش كم تحيل أبو كمان جسكيبا جسكيبا ولا تحيل عليه تحيل نفرقه kaman mutum ya ɗauki abu yana ganin abu kaza ne a ba shi bane kaza ne wannan kuma na biyunsa abin da zai baka at-tahyil min hilatin wala tasbihin ko kamanni fa inna ghayriha min al-mu'jizat rusul qarraba ma'ani duna alha domin duk abin da ya kasance daga mu'jiza abin da al-mu'ani duna masu tashin taron hanci sun nemi haka biya shayin ajru abubuwan da suka yi kwaɗayi bi tahayyul tin tahayyuli biha ala ba'afa akan raunana qayyil qa'il saharati kamar jefawa su masu sihirin nan suka jefa hibalun igiyoyinsu wa isiyahum da kayan igiyar da suka yi tsafi da shi wa shi bai haza mimma yi hayyaru sahiru abu ne wanda zai riyawa sahiri kaga shi mai sihiri in ya yi ma sihiri a yanzu misali kamar keta yadda manzala ya tsaga wata gida biyu manzala sallallahu alaihi wasallama da waitar ta zo haka an tambaya idan kana so ka gane in mai sihiri ne idan mutanen da ya tara su suna ga watan ya keta in ka koma wani angon ka tambaya zai ga watan daren ba ta ketu ba iya wurin yake iya ma sihiri ba ko ina ba iya mutanen da ya tara su ya rike su sai ke ba sihiri shi sihiri yana tasiri ne a iya wurin da aka yi amma mu'ujiza ba haka ba ai ko ina ne saboda haka kira mutanen garuruka da mutanen suke kauye za su ce eh sun ga yaro mu gida biyu an gane ba su yi ba eh shine ta hayyulin da suke magana والقرآن كلام ليس لحيلة magana zancen Allah ne ba dabara ba ne wala lissahari ba kuma sihiri ba ne fi tahayyulin cikin tahayyulin su fihi amalun akwai aiki fatarin hazar waje inda mu azar min gairi wato a wannan fuska ya fi bayyana daga wani sanar mu'jizati kama la yatimmu lisha'iri kamar yadda baya cika wajen mawaki ko hadiri an ya kuna sha'iran ya kasance mawaki ko ya zama hadirin da darajar min al-hiyal wa tamwihi da wani misali na daga dabara ko azama wa tawil al-awwal akhlas wa arba tawilin farko shine yafi tsarkaka kuma yafi karbuwa wa biya da tawil sani a tawili na biyu ma yuzam nuzul jafan akwai abin da ake rinsa ido a kansa wai goba sannan a kau da kai ai ba a itirazi kenan wajen salisa alama sau man kala bi sarfatin a wajen fuska na uku kuma matafiya wanda suka faɗa kan tsantsan tsantsansa wannan mu'arizata shi mu'arada kanat maqdur al-bashari shine ikon dan adam fa surrifu ana sai ka juya shi aw ala ahad mazhabai ahli sunna ko dai daga cikin mazhabin ahli sunna min anna al-ityan bi min jinsi al-maqdurihi cewa ya zo da misali sai yana daga cikin jinsin abin da aka kaddara masa walakin lam yakun zalika qablu ba wanda ya taba yi kafin annabi Muhammad wala yakun ba'du ba wanda kuma ne bayan manzon Allah lian Allah ta'ala lam yaqdirhum domin Allah bai kadarta wani haka ba wala yaqdirhum alaihi su kuma ba su da ikon yin abin da Allah ya yi musu ba wannan kullum aka ce mazahib ahli sunnati ina magana biyu akai ina ce mazahib ahli sunna kar mutum ya tsammanin wannan rikita rikitar da ake nufi wanda suka shigar da kansu ahli sunna da karfin nan su ahalul bida'i ne ahalul sunna wanda aka sani tun karni goma sha uku baya dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari uku abinda aka sani baya in aka ce ahalul sunna malamin masu kira'a sannan almuhadisun malaman hadisi sannan fuqaha sannan nuhatu malaman lugha sannan ulama'ul kalam malaman ba'i wanda suka haɗa wayannan ɓangarorin sannan kuma az-zuhadu sufaye su ne na shida sannan kuma muraditun akwai wanda ake kiransu muraditun su ne sinfi na bakwai akwai ɗaya daga cikin malaman duniya wayannan su takwas su ne ake kira ahalin sunna wal jama'a in ka ji an ce ahalin sunna wal a cikin irin wannan littafin suna nufin wannan ba wanda suka yi tare ba masu sallan tare yawa ba su ba ba su ake kira ahalin sunna ba eh su wahabiyawa sunansu eh wahabiyawa sunansu kenan ba sa so kama shi ne kuma suna domin duk na'acinsu a kan matafiyan muhammadu bin abdulwahabi shi kuma tauhidinsa ya sha babban da wani ba ɗaya ba ne akwai wanda shi ba da shi san da na gan shi na yi mamaki na ci mutane ba sa tsoron allah wai shehu usman dan fodiyo wai da ya tafi makka sai ya ga Muhammadu bin Abdulwahab dan zamani ɗaya ne da Muhammadu bin Abdulwahab da Shehu Tijjani da Shehu Usman dan Fodi duk zamanin su ɗaya ne duk zamanin su ɗaya ne amma Muhammadu bin Abdulwahab ya girme su an haife shi dubu ɗaya da ɗari goma sha ɗaya Shehu Tijjani an haife shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin kaga ya girme shi da shekara talatin da wani abu ya yi shekara kusan ɗari a duniya ban tanya shautu jan ya shekara tamanin kaga an haɗu ba ba amma zamani ɗaya ne shau usman dan fodi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da wani abu aka haife shi shau jan ya girme shi shekara goma sha zamanin su ɗaya ne shau usman dan fodi bai taɓa zuwa aikin hajji ba ko so ɗaya amma ya suka ce wai da ya je aikin hajji har sun yi abin nan nasa sun turo kuna kwanciya ka turo min daga kano da na kalla ni ce kai mutanen da tita wai sai ya koyi irin kira na muhammadu bin abdul wahab da ya dawo wanda ya ashafi hajjin jin ku duba na ku ga ba su da tafsiri ɗaya da suke tafiya da shi ba su yadda ba dama ibnu kasir kar ka yi dogaro da maganan wani malami a abinda kawai ya zo wa hum rijalun wa su ma rijalai bayan kuma su yan daudi ne eh wannan shine abin da yake faruwa shi yasa duk ayar da aka tura ta ta yi nan sai ta yi nan ta yi nan sai ta yi nan na maimaita wannan kalma yadda za ka gane suna da haɗari haɗari haɗari aikin da guri ya yi duk shekarun da gumi yana aiki akan mazhaban ibn taymiya muhammad bin abdulwahab barnan da jafar ya yi na kankanin shekaru ya fi na gumi ne ya ninka gumi sau goma saboda harshen su ba ɗaya ba ne daga cikin irin hatsarinsa ya ce ba wani kalma magana ne mai nauyi amma magana ce ta gaskiya eh magana ce mai nauyi amma magana ce ta ilimi ko magana ce ta gaskiya duk qur'ani babu da Allah yake so annabi wannan kalma kawai wanda yanzu suka tafi a kanta sai Allah ne ya san adadin su kuma ba su dawo saboda waliyin su ya gaya musu kaji kalma kaji da sisa ce mun yarda shehu tijjani waliyi mun yarda waliyi ne amma ba za mu yi shi ba ka dinga ji ya yarda wali ne amma ba za mu yi shi ba me ya laifi bai ma wani amma mun yarda wali ne ka ji irin dasisa to babu ma a ce bai bi wali ba wannan ba damuwa ba komai amma annabi duk qur'ani yace shi a iya karatunsa bai gun da aka ce a so annabi ba qur'ani النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم تأتي دنيا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم yanda wanda suka zai yan boko wanda suka makale akan wannan suka tafi a kai sai Allah kuma wallahi ba inda kai ka dawo da su har yanzu annabi bai kai ba mun so Allah bai ce a so shi ba kawai mu aikin banza muke yi amma ga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun tafi ya rike tanun sai na Umar bin Khattab sai na Umar bin Khattab ya kalli manzo Allah ya ce ya rasulullahi wallahi anta ahabbu ilayya min waladi wa walidi wa mali wannan shi azma'in manzala sai kalle shi ya murmushi kalman matan ma imanuka ya umara sai na mura sake cewa wallahi ya rasulullahi anta ahabbu ilayya min waladi wa walidi wa mali wa nafsin ladi baina jambayya wannan su aliman yake al'an yanzu ne ta cika amma duk wannan bai taba gani ba yace magana ne mai nauyi amma kuma magana ce ta gaskiya ba abun da aka ce a so annabi to kaga aisha yasa suke ganin mu muna ihu a masallaci da duk a matsayin iska suke ganin mu muna ganin su jakuna suna kallon mu wani abu daban to wannan irin da irin wa'innan da ta isu to su ne to aikin da yi Allah bai wancan bai yi ba ai kamar yadda kaga irin tafiyan da zazzaki ya yi aikin da abdul jabbar ya yi na shekara daya wallahi tallahi ya fi shi illa na rantsi da Allah ya fi na zazzaki illa ai ya fi shi malanta ya fi shi harshe saboda haka shi yasa da ya tashi ya zagi wannan bangaren aka biya shi sai ya dawo zagi wannan bangaren aka biya shi sai da Allah ya tara shi sai zagi shi wata yanar ce to ka fadi za a haɗu ga shi nan yanzu inda za a sake shi ya yawo a bayan ƙasa haka to ba zai kai ba kuma man sabbana wa lam yatub mata hasira wailul liman samba jambi wa ikras karama ta bayyana sun da yi na ce wallahi tallahi ya faɗi sai ga shi nan ya fara zagin sahabbai ɗaya bayan ɗaya ya jira kansa yana ba huraira ya jira kan anas ya ce ba ma anas kadarta shi aka yi babu shi ya ce ma ba maganar hisabi ranar tashin kiyama duk wanda ya yi abinsa ya ci bulus kawai ana nan ana nan ya zo ya ce annabin ma ta haka abubuwan Allah ya kiyaye mu zaniya albarkar sai na rasulullahi mu dai muna kawo kafa da manzo Allah a bar mu yadda muke a kara mana soyayya azul mahaimin wa azul waqi نصير يا نصير يا نصير فقال العدو انك الكبير عريانا انك المريد ولا يكون غير أرى العديل كيف تهاري المريض وكيف تنزل مع زائري لتنتقي من العدو هنا وصل انه يعاد فينا لا تنك من اثاره ليدا فقد بقى من الانادا ابو نتال منكر عليه والفود لي سؤلي وزني خيري والفسر مدى الوصول ميلي من الجليل من جام وسندا إنا بني عمرو دعوت الثمن عسى أنسرا قريبا يكفي كل الإذا ولا بلاد متين يا متين يا متين بك استجبت حيث ما أكون عبيدا سارعا ضيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول فإنما آخرت لم يأجل يا رجل المائلة ما أثره ومن الذي كاره الذي مصل على المختار وآله وصحبه الأبرار اللهم صل على أول قولها سبيلما سبقنا سبيلك لك والآلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله على قدر مدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu tambaya su rubuta tambayoyi su rubuta tambayoyi saboda sai a tara ko?